أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين جماعة مسلمي بركة مدشوروا muna matukar farin cikin haduwa a wannan guri mai albarka a wannan rana ta lahadi biyu ga watan Ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana 1443 insha Allah za mu dora daga inda muka tsaya a karatunmu na jiya insha Allah to mai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم na'am بسم الله الرحمن الرحيم aha شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي والذي أوحينا إليك وما وصينا به وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى Mm.
الأمين الدين ولا تتفرقوا فيه
Mm.
كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء إليه من يشاء ويأتي إليه من يريد
to Allah ta'ala sai yace shara'a lakum min ad-dini Allah ya bayyana muku ya shar'anta muku daga addini wannan mina din wato nau'i ne na munasaba na addini ba wai wani bangare a dukkan addinin da Allah ta'ala ya wajabta to kuma ya wajabta muku irin wannan addini ma wasabihi nuhan irin addinin da yayi wa annabi nuhu wasiya da shi ma'ana ya aiko shi zuwa ga al'umma wanda shi annabi nuhu alaihi salam shine farkon annabi da aka aiko cikin al'umma da shari'a gaba daya shi yasa aka fara magana akan annabi nuhu alaihi salam wallazi auhayna ilaika da kuma abinda muka yi wahayi zuwa gare ka ya rasulullah wama wasaina bihi ibrahim da kuma abinda muka yi wasici wa annabi ibrahim da shi na addinin da abinda addinin ya kunsa wa musa wa isa da abinda muka yi wa annabi musa da isa wasici da shi na addinin dukkan wayannan annabawa da aka ambata ulul azmi minar rusuli aka buga misali da su don a nuna mana cewar wa'yannan su ne manya-manyan annabawa wanda annabawan da ba ambata ba to suna koyi da su ne annabi nuhu alaihi salam da Allah ta'ala ya aiko shi tsakanin shi da annabi ibrahim duk annabin da aka aiko da Allah ya aiko zai koyi da annabi Nuhu ne haka dukkanin annabin da Allah ya aiko bayan bayyana annabi Ibrahim bayan annabi Ibrahim ya kaura to duk annabin da ya zo a wannan zai koyi da annabi Ibrahim ne haka na bayan bayyana annabi Musa annabi Musa da ya kaura dukkan annabin da zai zo tsakanin annabi Musa da annabi Isa zai koyi da annabi Musa ne haka nan annabi Isa dukkan annabin da zai zo tsakanin annabi Isa har zuwa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama to shi ma zai koyi da annabi Isa ne to shi kuma annabi Muhammadu shine gaba daya sai aka ɗauko gaba ɗaya dukkan waɗannan abubuwan wannan addini abin da ya ƙunsa na abin da aka aiko annabi Nuhu zuwa annabi Isa na shari'a to dukkaninsu gaba ɗaya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dunkule su shine ake muke aiki da shi mu kuma gaba ɗaya shine Allah ta'ala yake cewa an aqimud dina duk abinda Allah yake gaya wa an tun daga kan annabi Nuhu zuwa annabi Isa ku tsaye da addini wannan magana ana yin ta ne ga su annabawan da manzannin da kuma mabiyansu annabawan da manzannin da mabiyansu ce ku tsaye da addini wala ta tafarraqu fihi kar ku sabani ku rarraba a cikin addini wannan sai malam mai jalalaini sai yake cewa haza huwal mashru'ul muwassa shine wato abinda aka shar'anta din shar'a lakum din an aqimud din wala tatafarraqu fi shine abinda aka yi wa annabi nuhu da annabi ibrahim da annabi musa da annabi isa da uwa uba annabi muhammadu shine malai yace haza huwal mashru'ul muwassa bihi wal muwahha ila muhammad sallallahu alaihi wasallam da abinda aka yi wahayi zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine mi sai ya ce wa huwa tauhid shine tauhidin Allah dukkan ayyukan da aka aiko annabawa da shi tauhidin Allah ne tauhidin Allah ya kunshi kuma abin da ya dauki shari'a annabi Adam alaihi salatu wassalam shi Allah ya aiko shi da tauhidi da kuma sasanci amma shi baya da cikakken shari'a da aka aiko shi da ita saboda a lokacinsa ya halatta 'yan ciki ɗaya su auri juna ya halatta kamar yadda muka karanta a jiya sadaka shari'arsa shi cikakkiya tauhidi ne zuwa ga 'ya'yansa da jikokinsa amma wanda aka aiko da cikakkiyar shari'a daga annabi nuhu ne alaihi salatu wassalam to wayannan cewa mu tsaye da addini kamu bambanta a cikinsa sai malam jalalaini da ya ce tauhidi shine la ilaha illallah muhammadu rasulullah wannan shine abin da aka aiko su duka Allah ta'ala a wani guri Allah na yana faɗa cewa dukkan annabawan Allah da manzannin Allah Allah ya aiko su cewa ani ibudullah wajtanibu taghut ku bauta wa Allah ku nisanci tagutu duk aikin da aka yi tai musu kenan to idan muka duba anan ƴan uwa ita shari'a Allah ta'ala ya aje mana ita wani aya a cikin suratul jasiya Allah ta'ala ina cewa summa ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha wa la tattabi'a hawa allazi la ya'lamu ya rasulullah sannan muka sanya ka akan shari'a na al'amari gaba daya ka bi wannan shari'a kar ka bi soyayyen zukatan wa'anda ba su sani ba Allah ya umarce mu mu bi shari'a shine Allah ce shari'a lakum min ad-din bayyana kenan yayi bayani yanda za ku bi shari'a din in mun duba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya gaya masa a wani guri a alqur'ani ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا ya rasulullah mun yi maka wahayi cewa ka bi addinin annabi ibrahim wanda ya karkace daga dukkan abin da ba addini ba saboda haka addininmu gaba ɗaya koyi muke da addinin annabi ibrahim da sauran annabawa gaba ɗaya ɗan uwa dukkaninmu rayuwarmu gaba ɗaya in dai musulmi na ƙwarai ne ya kamata ya tafi da rayuwa akan shari'a maulanmu shekku ɗayar usman bauchi radiyallahu anhu allah ya ƙara masa lafiya ya rubuta wani littafi wanda ya sanya mai suna al'umara'u haula shari'atul islamiyya littafi ne ƙarami amma mai fa'idojin gaske na ji littafin nan ya yi shekaru kusan arba'in da rubuta shi nan baya da yazo magana wannan aya da irin ayoyi da suka yi kama da wannan ya kawo waccan aya da muka karanta cikin suratul jasiya sai ce shari'a ta rabu gida biyar gaba daya a dunkule sai ce kuma kowane gida biyar dinnan ya rabu gida biyar shari'a ta rabu gida biyar kowane gida gidan kuma ya rabu biyar kaga shari'a ta zama nawa kenan 25 yace na farko tauhidi yace tauhidin Allah ya rabu gida biyar bayan musulmi ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah to yanzu abin da ake bukata gare shi ya imani da Allah ɗaya kenan ko yayi imani da manzannin Allah biyu kenan ko yayi imani da ranar lahira uku yayi imani da ainihin wato kaddara khairiha wa sharriha yayi imani kuma da mala'ikun Allah kun ji biyar ta tabbata a cikin tauhidi kenan idan kai wannan imanin a wannan gidan ka samu cikakken imani na tauhidi a gidan biyar ta farko kenan wanda za ku ga malamanmu suna ta ƙoƙari a littattafai sai sun fara gabatar da karatun tauhidi tukuna in ka duba irin su ƙawa'idi irin su ahalari duka irin su risala duk za ka ga malamanmu ƙoƙarin da suke farko ka san tauhidin Allah imani da Allah da manzannin Allah da mala'ikun Allah da ranar lahira da imani da kaddara mai kyau da mara kyau wannan shine gidan farko na shari'a sai ce akwai gida na biyu shine al-ibadat ibada ibada malamai sun bayyana bayani akan ibada suka ce al-ibadatu ismun jami'un لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة ibada shine suna wanda ya tattara duk abinda Allah yake so abinda Allah yake so din nan magana ce abinda Allah yake so din nan aiki ne abinda Allah yake so din nan a boye zakai abinda Allah yake so din nan a bayyana zakai shine ake yin nufi ibada to sai shehu yake cewa ibada ita ma gidanta ta kasu gida biyar sai ce ibada ta farko sallah sallah guda biyar azhar la'asar magariba isha cikin babin ibada a shari'a kenan sai ce na biyu azumi na ramadana wanda muke yi yanzu na uku sai ce haji na hudu sai ce zakka na biyar sai ce jihadi jihadin nan babba da karami domin akwai jihadi na zuciya akwai kuma babban jihadi wanda ake ɗaukan makami in ta kama a je a yaƙi abokan gaban addini da musulmi to wannan gidan sai ya aje shi kun ji biyar ta tabbata ga sallah ga azumi ga zakka ga hajji ga jihadi babba da ƙarami sai ya kambama maganar shari'a akan maganar jihadi babban jihadi shine yaƙi da zuciya shi ne ma wanda ya fi dacewa a yau mu yi babbar shari'a kenan a wajen ibada manzon Allah ya ce jihadi babba shi ne ka yaƙi zuciyarka shi ne malamai suka ce ya ake yaƙa zuciya ya ce hamluha ala an ta ta'allama umurar din hamlun nafsi ala an ta ta'allama umurar din ka ɗora wa zuciyarka kai wa zuciyarka allura ta koyi al'amarin addini yaƙi da zuciya na farko kenan sannan sai kuma sai suka ce na biyu an ta'amala biha kai aiki da abin da ka koya din to wannan gida na biyar kenan ai gida na biyu kenan kun ga saura gida uku ko to gida na uku sai ce akwai almu'amalat mu'amala ita ma shari'a ce mu'amalat wanda galibi mutane sai su dauki tauhidin nan gidan nan na farko da na biyu shine ma ibada din ko shine addini shine shari'a a'a mu'amalat mu'amalat yace shi ma ya rabi gida biyar gida na farko a cikin biyar din nan ɗana ɗaya sai ce wato al-mufawadat mufawadat shine abin da ya shafi cinikayya yawa mutane a yau a duniya muna wasa da harkar ciniki da abin da ya shafi haɗa gwiwa domin a ciniki shine mufawadat na biyu a wannan gida sai ce akwai almunakahat aure aure auratece ne a aure aure da hukunce hukuncen aure kun san magana aure in za a yi matsaya a yi ta magana kan aure sai a yi littafi kayan jaki dukkan abin da ya shafi harka aure tun daga ɗaura auren da yadda ake zaman auren da yadda ake rabuwa da yadda ake kaza kaza harkokin munakahat dai yadda ake sulhu a cikin aure shine na biyu a wannan gida na uku din na mu'amala sai kuma yace akwai na uku a ciki sai yace akwai al'amanat amanoni amana amana ta zance amana ta kuɗi amana da za a baka ka rike ka rike wannan amana ko magana aka gaya maka da Allah wani sirri ne wannan ka rike min shi sai ka rike wannan ko kuma ka je ka faɗa ka ci amana to ma'ana amanoni dai manzo Allah yana cewa addil amanata ila mani itamanaka wala taqul man kanaka ka bada amana ga wanda ya baka amana kar ka ha'inci wanda ya ha'ince ka inji manzon Allah to wannan shine na uku a cikin wato wannan gidan sai ce kuma akwai al-mukhasamat al-mukhasamat shine rigima tsakanin al'ummar musulmi ya zaka warware yanzu ne sai kaga wani na fada a waje ana fada yanda za a je a raba ya musulunci yace idan wani da wani suna fada tsakanin musulmi da musulmi ko ma wannan musulmi ya zai a je a rarraba wannan abun a gyara shi to shine ainihin wato ake kira wato misali mukhasamat shine ake kira mukhasamat shine ake kira mukhasamat to na ƙarshe a wannan gida na uku shine sai ce muhakamat abinda za a je kotu alƙali ya hukunci kaga an ce akwai kotu shari'ar musulunci a ce akwai kotu ta addinin musulunci kotu ta addini ga abin da ake so ta yi ga abin da ake so ta yi alƙali ya zauna ya hukunci na shari'a wannan shine gida na uku abubuwa guda biyar kun ga su ma ya faɗi guda biyar ga ainihin mufawabat ga munakahat ga al'amanat ga almukhasamat ga almuhakamat gida na hudu sai ya ce shi ne abin da ya shafi alhudud haddi haddi mutum ya yi laifi ga abin da Allah ya ce a yi masa haddin nan sai ya raba shi shi ma gida ainihin wato gida biyar ya ce akwai haddin sata shi ma shari'a ne mutum ya yi sata a yanke mai hannu akwai haddi na bulala ɗari wanda suratun nur ta yi mana bayani wanda ainihin wato misali mutum mara aure in yayi zina ai mai bulala ɗari da Allah ya faɗa shi ma wannan shari'a ne yace akwai haddi na bulala tamanin wanda za a yi wanda ya kazafi bulala tamanin yace shi ma wannan yana cikin wannan ainihin wato bangare na hudu sai yace kuma akwai wato haddi na kazafi kamar misali wanda shi ma bulala tamanin din za a yi masa in yayi kazafi sannan kuma akwai haddi na ƙarshe shine haddi na khiyana wato khiyana na ha'inci ka ha'inci mutum wancan haddi a ciki akwai haddi na kisa wanda mutum in yayi za a kashe shi ta hanyoyi guda uku hanya ta farko ya kashe wani a kashe shi hanya ta biyu yayi ridda an bashi lokaci bai musulunta bai dawo kan daidai ba a kashe shi haddi na uku shine misali mai aure ne ya zina aka tabbatar sai a jefe shi a kashe shi sai kuma haddi na kora na kisa shi ma wanda Allah ta'ala yake cewa allazina innal ladzina yuharbuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim arjulun min khilafin aw yunfaw min al-arab shaudi ya kawo wannan yace to shi ma anan kaga yuqattalu din a kashe mutum kaga haddi ne shi ma to wannan shine gida na na hudun karshe sai gida na karshe sai yace na ainihin wato abin da ya shafi kafara akwai kafara ta kisa kafaratul qatl akwai kuma kafara ainihin ta zihari akwai kafara ta azumi akwai kafara ta rantsuwa sai a ƙarshe sai shehu yake cewa akwai kafara ta mai aikin haji wanda duk wannan bayanai ne wanda za su iya ɗaukar lokaci in aka ce za a tsaya a yi magana a kansu to wayannan su ne shehu ɗan usman bauchi radiyallahu ta'ala anhu ya kawo a littafin sana al'umara'u haula shari'atul islamiyya akan magana shari'a jama'a wannan shine shari'a da Allah ya ce shari'a lakum min ad-din din yanzu idan mutum Allah ya taimake shi ya ɗauki wannan ɓangarori guda biyar kowane gida ya shiga ya yanyane shi ai ya zama bajimin malami na sanin shari'a Allah domin duk inda za mu je mu dawo baya wuce wannan gidaje hudun guda biyar ɗin kowane gida da kuma ya haifi abubuwa guda biyar sadaka ‘yan uwa ita kuma shari'a faɗinta yana da yawa wannan ita ce a dunkule a cikin shari'a kuma ake samun wasu ayyuka wanda ba za ka gansu ƙarara a cikin shari'a ba misali a duk abin da muka faɗa ɗin nan ba za ka aji an yi magana wani aiki da wani ake kira ɗariƙa ba ba za ka ji ba sai dai aikin ɗariƙa na nan ciki shine a cikin mai a cikin tauhidi yanzu idan ka zo kai ta faɗin la ilaha illallah manzo Allah ne ya ce a faɗi la ilaha illallah kaga ta shigo cikin tauhidi kenan idan ka zo yanzu ana tashi daga karatun nan sai kai ta sallah kaga ai sallolin da aka faɗa cikin shari'a ba a ce nafila ba amma sai ka zo kai ta sallah har lokacin buɗe baki a safur nake so in ci Allah zai baka lada ko ka ɗauko karatun Qur'ani kai ta yi to kaga wannan su kuma wasu ɗariku ne wanda su kuma shari'a ta ɗauko ta saka a jikinta ta ce namu ne tunda Allah yana so annabi yana so sallallahu alaihi wasallam fasara ka ƴan uwa shari'a haka take mu kokari mu fahimci shari'a Allah ya halicce mu ne domin mu san shari'a mu bauta masa a cikin shari'a ubangiji Allah ka samu dace da aikata abin da Allah yake so da abin da Allah yarda da shi domin mu je mu gamu da shi kamar yadda muke fata insha Allah malami Allah ya ci gaba وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أوتوا الكتاب من بعدهم من بعدهم لفي شك منه مريب
to Allah ta'ala sai yake cewa da yace ana qimu dinu la tafarraqu fihi kabura alal mushrikina ma tad'uhum ilayhi lallai wannan cewa ai tauhidi din nan ya girmama ga mushrikai ba su iya faɗin Allah ɗaya ne ya rasulullahi abinda kake kiran su akai cewa su faɗi ba Allah sai Allah kabura alaihim ya girmama gare su harshen ba zai iya faɗi ba saboda harshen Allah ya rubuta mai tsiya halitta Allah ya rubuta mata tsiya shi yasa ba za ta iya faɗin la ilaha illallah muhammadur rasulullah ba shine kabura alal mushrikeena mata da uhum ilai abinda kake kiran su zuwa gare shi ya rasulullah ya girmama gare su ba za su iya faɗi ba kalma ce mai sauki a baki kaga nan Allah yana nuna mana duk wanda Allah ya hore wa faɗin la ilaha illallah musulmi kenan wannan babban mutum ne a duniya su ba za su iya faɗin wannan ba kabura alaihim ya girmama a gare su kalmar ba su iya faɗin ta zaka ji suna faɗin cewa ah aj'al al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ajib a wanzu ala shawun ujab a wani a wata kira'a din ya rika cewa allolinmu da yawa din nan duk a maida su zama Allah ɗaya kaɗai wannan abun mamaki ne ba mu taɓa jin wannan ba ba su iya faɗi kaburu alaihim ma turubi ilaihi Allahu yashtabi ilaihi man yasha Allah shi yake zabar wanda ya so zuwa ga wannan tauhidi wanda ya so duk wanda kaga ya faɗi tauhidi yana la ilaha illallah to Allah ya zabe shi zababban Allah kenan shi yasa ɗan uwa dukkan mai faɗin kalmar tauhidi in dai har zuciyarsa kuma Allah shi ya san zuciya kaga wannan ba magana mu bace ko in dai mutum ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah kaga yana sallah to ka kiyaye in wasu kurakurai yake faɗi kurakuran domin a nisanci kurakuran amma ka kiyaye ka girmama shi da wannan kalma ɗin ka iya faɗi ka iya ganin mai faɗin la ilaha illallah kuma yana sallah ɗin amma kuma yana saba wa la ilaha illallah ɗin ya ce ƙur'ani yake bi yana so amma yana saba wa ƙur'anin kuma to wannan kuma sai kai wa'azi kar ka ji tsoron shi kar ka ji nauyinsa kai mai wa'azi ka kira shi ka ja shi ka faɗi mai gaskiya cikin hikima cikin ladabi cikin tsari wannan shine abin da Allah yake so to shine Allah yake cewa Allahu yastafi ilaihi man yasha Allah yana shiryar da wanda ya so zuwa wannan kalma mai tsada kalma mai tsada ita ce kalmar tauhidi wa yahdi ilaihi man yunib sannan kuma Allah yana shiryar da wanda ya dangana al'amarinsa gare shi Allah sai ya shiryar da shi idza anabta ila Allah idan ka dangana kanka zuwa ga Allah to shikenan Allah ya hadi ka Allah sai ya shiryar da kai in ka mai kauya ga Allah ka ce to Allah mun yarda da kai duk da bamu ganka ba Allah mun yi imani da kai to Allah sai ya taimake ka sai ka zama mutumin kirki sai kuma ainihin wato ka zama shiryayye sai aga kana bin abin da Allah ta'ala yake so to ma tafarraku ko to wa ma tafarraku ainihin wato su wanda suka yi kafirci wanda suka saba wa Allah su ne malam sai ce ai ahlul adiyan masu addini ahlul adiyan anan ana nufin kafirai masu gumaka daban-daban masu aqida daban-daban basu raraba ba basu ainihin daidaice ba illa min ba da ma ja'ahumul ilmu sai bayan da ilimi ya zo musu shine mai tauhidin Allah yanzu irin wahalar da annabi nuhu ya sha tunda farkon karatun zaka ga kan annabi nuhu ake magana irin gwagwarmayar da annabi nuhu ya sha yayi ta kira yayi ta kira yayi ta kira sai da ya fusata ƙarshe ya ga kai mutanen nan fa na yanke ƙauna gare su yake cewa rabbi la tazar alal arabi min al kafirin dayyara innaka in tadarhum yudullu ibadaka wala yalju illa fajiran kaffara ya ubangiji na gaji wannan al'amari mutanen nan naka ba za su kire ba wannan kira da nake ba za su dauka ba in ka bar su kuma ya Allah za su batar da bayinka ne ba za su haifi kowa ba sai wato fajiran idan ka bar kafiri to zai haifi kafiri ne domin ba zai koya mai imani ba wala yalidu illa fajiran kaffara yanda suke haka za su haifi 'ya'yansu. haka annabi nuhu ya ta yi a ƙarshe kamar yadda kisa ta tabbata tarihi ya tabbatar cewa su ƴan kaɗan ne ba su fi tamanin ba ko arba'in wanda suka yi imani lan yu'mina min qaumika illa man qad amana dama Allah ya gaya masa shikenan annabi nuhu kawai daga yau ba wanda zai imani cikin mutanen ka sai wanda dama ya riga ya imani din duka su mutum 80 ne 80 miji da mata miji da mata 80 haka suka hau haka aka to kan annabi ibrahim shi ma ya ta fama ya ta fama haka abin ya zo kan annabi musa wanda za ku ga kissa annabi musa ta fi kowace kissa yawa alkur'ani saboda gwagwarmayar da ya sha shi annabi musa al'umma biyu ne ya tafi a kai ga danginsa bani isra'il ga kuma ƙiftawa haka ya ta fama shi ma sallallahu alaihi wasallama haka annabi isa da ya zo shi kuma sai aka ɗora mai continuity ma'ana ya ɗora a kan abin da ɗan uwansa ya ci gaba ya yi ya tsaya shi ne ɗan uwansa annabi musa shi ma ya ɗora ya ci gaba suka dinga binsa suka dinga binsa ko ina nemansa suke sai sun halaka shi har bayan nan Allah ya ɗauke kayansa rafa'ahu Allahu ilaihi bayan shekara ɗari biyar da ‘yan kai Allah ya aiko mana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to saboda wannan Allah sai ki tawo ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ul ilmu basu bamba basu rarraba kawunan su ba da kafirci gida ɗaya ne ai kafin da manzon Allah ya bayyana gaba ɗaya duniya kafirci ake yi amma ku sani kafirai fa ba su faɗa akan addini ya kamata mu san wannan kafin zo manzon Allah kafirai ba sa faɗa akan addini misali ba ɗauki misali a garin Makka ɗan gidan Lata da Uzza da Manata da ƴan ƙananan gumaka ba sa faɗa akan me yasa kake bautar Lata ‘yan uzza ba sa faɗa su ce me yasa kuke bauta uzza ‘yan manata ba sa faɗa su ce me yasa ‘yan manata ba za ku zo ku bauta wa manata namu ba duk gumakan da aka tara wajen ɗari uku da ‘yan kaza wanda suke a gidan ka'aba ɗin nan kowa da nashi amma ba sa faɗa akan ibadar tasu a'a suna faɗa ne akan ƙabilanci da hamiyatul jahiliya akan ƙabilanci suke faɗa ko kan zalunci kan fin ƙarfi sai bari mu je mu mamaye gonar wane bari mu je mu mamaye rijiyar wane bari mu je mu mamaye filin wane bari mu je mu kwace matar wane bari mu je mu kwace abinda wane ya mallaka abinda akan haka suke faɗa to saboda sai da addini ba su rarraba ba suka samu saɓani sai bayan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya zo musu haka su ma ma'abuta annabi Nuhu basu bambanta ba sai da annabi Nuhu ya bayyana haka ma abuta annabi Ibrahim haka mutanen annabi Musa da Isa duk basu rarraba ba sai da addinin wannan annabawa Allah ya aiko sannan suka samu rarrabuwa shi yasa manzon Allah yayi gaskiya da yace al-kufru millatun wahida kafirci addini ɗaya ne kafirci ɗan gida ɗaya ne shi yasa ko a yanzu da wuya kaga kafirai suna faɗa tsakanin kafircinsu da wuya ka ji kirista yana faɗa da bayahude akan addini kuna jin wannan ku sosai da wuya ku ji amma za ku ji kirista yana faɗa da musulmi za ku ji bayahude yana faɗa da musulmi me dalili saboda wancan addini nashi ya zama mansuki ne ya zama mansuki an shafe shi saboda me saboda musulunci ya zo saboda haka wani addini ne wanda yake aiki yanzu addinin musulunci so shi yasa za ga yahudawa suna faɗa da musulmi kirista suna faɗa da musulmi a wasu lokuta sauran addinai ma duka suna faɗa da musulmi saboda me saboda musulunci shine yanzu addinin da Allah yake karba to shine Allah abin da yake nufi basu bambanta ba wannan ma'abuta addini illa min ba da ma jahum ilmu sai bayan da tauhidi ya zo musu bagayan bainahum saboda zalunci tsakanin su walaula kalimatu sabaqat min rabbik Allah sai yake cewa manzon Allah da wannan magana ta dauki tun daga farko har zuwa kan manzon Allah din ba dan kalma wacce Allah ya riga ya faɗe ta ba cewa za a jinkirta azaba sai ranan kiyama ita ce kalma din za mu jinkirta muku har sai ranan da muka ila ajalin musamma zuwa lokaci abin ambato wannan kalmar ita ce kalmar da Allah ya alkawari ba don wannan kalmar ba da qudiya bainahum da an yi hukunci tsakaninsu suwa kenan tsakanin ma'abuta addinai din wa innal ladzina ursil kitaba lalle wa'anda aka ugada wa littafi min ba'dihim bayansu sune yahudu da nasara la fi shakkin minhu lalle suna shakka a cikin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muribin suna masu kokonto cewar annabi Muhammadu wai suke fadi a bakin su su dai ba annabi bane wal iyaz billah su dai ba manzon Allah bane wal iyaz billah to amma su kansu sai suka karyata kansu da kansu sai a ce duba littafin ku kai mai attaura da ko attaura mu nuna ma annabi Muhammadu da kai mai linjila da ko linjila mu nuna ma annabi Muhammadu da in kuma ba shine ba dauko mana waye kake tunani har yanzu an sannan Ahmad Didar Allah ya ji kansa yace zan tafi in bar duniya daga cikin wasicin da yayi cikin karamarsa kun san babban waliyin Allah ne Ahmad Didar ba Allah ya ji kansa sai yake cewa zan zan tafi in bar duniya kun san gwagwarmaya ta yi da da kristoci na duniya cewa mu addinin mu alhamdulillah ya yadda da annabi Isa ya yadda da annabi Musa addinin mu ya yadda da at-taura addinin mu ya yadda da linjila kuma kuma duk abin da ke cikin alqur'ani namu kun yadda da shi yau ta rana ya daga ya tambaya yayi wani lecture a Ingila yace a gaya mun cikin taron nan gagab da wanda suke saurare na a ko ina a dauko mun wani hukunci a cikin Qur'ani wanda babu shi a cikin at-taura ko linjila wallahi aka rasa wanda zai daga hannu ya faga a kawo min duk abin da Qur'ani ya zo da shi da kolin jilarka Old Testament da New Testament ka nuna mana inda wannan aya ce ta Qur'ani ta saba a taura kolin jila da ko gurin babu to shine a ƙarshe yake wasici yake cewa Allah sarki zan tafi in bar duniya zan bar duniya har yanzu ko ba yahude ko krista ba wanda ainihin zai ya kawo min guri ɗaya wanda zai ce annabi Muhammadu babu shi a littafinsa. Wannan maganganu da aka yi a cikin attaura na annabi Muhammadu ba wanda ya musanta. Maganar da aka yi cikin linjila annabi Muhammadu ba wanda ya musanta. Ya ce zan tafi umbar duniya har yanzu ba wanda ya ban ansa. Amma kila kafin Allah ya ɗauki raina, in ji Ahmad Didat, ina fatan ko wani zai kawo mu, kuma har ya tafi ba a kawo ba. radiyallahu ta'ala anhu to haka malamai irinsa wanda suka dinga abin nan suka dinga kokari akan yaya al'amarin yake game da addinin musulunci da sauran addinai to shi yasa mu muna alfahari alhamdulillah idan dai imani da wani daga cikin annabawa da ake ambata zai sa a shiga aljanna to ina tabbatawa musulmi zai shiga aljanna domin ya yi imani da shi idan imani kowane annabi wanda Allah ya faɗa a kowane littafi da wanda mu ma Allah ya gaya mana a littafin mu alƙur'ani in dai ɗaya daga cikin wannan annabawan dalilinsa ne ko dalilinsu ne za a shiga aljanna to musulmi zai shiga aljanna kenan domin mun yi imani da su annabawa ne mun yi imani da su manzanni ne mun yi imani da content ko abin da suke kira akai duk mun yi imani da shi to me ya rage kenan duk abin da suka zo da shi mun yadda da shi to Allah mun gode me Allah ya ce gaba فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وقل رسل أعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير فلذلك Allah sai ce wa Annabi Muhammad to saboda wannan tauhidi da Allah ya hore maka da kai da al'ummarka saboda wannan tauhidi la ilaha illallah muhammadur rasulullah saboda wa shine lizalika din saboda wannan ni'ima da Allah ya maka da al'ummarka ya rasulullah fad'u kai kiran mutane kai wa'azi ud'u ila sabil rabbika bil hikma wal mau'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan kai kira zuwa ga al'umma da hikima da wa'azi mai kyau da hujja kai kira kai wa'azi ya rasulullah Allah ke ba bawansa annabi Muhammad umarni fad'u kai kira wastaqim ka daidaita to wannan guri yana daga cikin wuri da manzon Allah yake cewa shayyabatni hudin wa akhawatiha shayyabatni hudin wa akhawatiha suratu hudin da ƴan uwanta wannan sura kenan suratu shura tana daga cikin akhawati hud yace surar an hudu da ƴan uwanta sun bani furfura kinaya ta tsauratarwa kenan surar hudu suratu hudin kenan da kuma ainihin wato ƴan uwanta irin suratu shura da suratu gafiri wadda muka uto irin su sune ƴan uwan sura al-hudu yace to wannan surori sun bani furfura ma'ana saboda tsoro tsoratarwa to daga cikin gurin da manzon Allah yake cewa sun bashi furfura din wannan gurin fad'u wastaqim kama umirta kai kira kuma ka daidaita kamar yadda aka ce ka tsaya to wala ta tafi awa ahum kar ka bi soyayyen zukatan su fi tarkihi a wajen wannan kira wa qul amantu kace nayi imani bima anzalallahu min kitabin kace nayi imani da abinda Allah ya saukar daga littafi wa umirtu sannan an umarce mu la'adla bainakum domin ya adalci tsakaninku cikin hukunci Allahu rabbuna wa rabbukum Allah shine ubangijinmu ubangijinku lana a'maluna wa lakum a'malukum mu ma muna nan zamu yi aikin mu kuma ku yi aikin ku mai aikin mu na bin Allah da bin shari'a kuma ku yi aikin ku na zalunci da kafirci kullun ya'malu ala shakilatihi kowa ya aiki akan gurabin sa lana a'maluna wa lakum a'malukum la hujjatun bainana wa bainakum babu wani husuma daga yau tsakanin mu da ku Allahu yajma'u bainana Allah zai tara tsakanin mu da ku a gane ainihin a tantance aya da tsakuwa kenan Allahu yajma'u bainana Allah zai tattara tsakanin mu wa ilaihil masir ga Allah makoma take gaba da wannan kun ga sai malamai suke cewa to al-khitabu lin-nabi al-murad bi ummatu wannan aya tana daga cikin magana ake da manzon Allah amma kuma da al'ummar sa ake ai shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai umarnin inda za a ce tinkan ya zo an bi ma to an bi din ai shi kanshi umarnin ne shi manzon Allah ma in ka ganshi ai shari'a ne gaba daya shi yasa zaka ga shi manzon Allah komai nashi shari'a ne aka tambayi matarsa sai da tana Aisha wanda ita ce tafi tambaya tare da shi saboda ita ce a cikin matansa kuruciya kun san an ce kuruciya ma'ana mai kuruciya baya da shakka sosai to tana yawan tambayar manzon Allah tana yawan tambayar manzon Allah to to da sahabbai suka fahimci sai da tana Aisha ta tana malama ce shi yasa manzon Allah yake cewa khuzu nisfa dinakum min hadhihi al-humaira ku karbi rabin addininku daga wannan yajje yarinyan nan nuna Aisha to saboda tambaya da take yawan yi to bayan annabi ya kaura sallallahu alaihi wasallam tana daga cikin matan annabi wanda Allah ya ba su tsawon rai to shine wata rana sahabbai sauran da suka yi saura da tabi'ai suka yi gungu suka yi tawaga suka yi kwamiti suka je wajenta suka ce uwar mu'minai mun zo tambaya to me tambaya ku tace da Allah muna so ki gaya mana halayen manzon Allah halayen manzon Allah eh to to ku karkada kunnuwanku ku ji halayen manzon Allah ku ji an samu mujmala ta ilimi sai ta ce kana khulquhu alquran halayen manzon Allah alqurani ne kawai in kana so kaga halin manzon Allah karanta qur'ani daga bakara zuwa nasi sai kaga halin manzon Allah sai ta ƙara ta ce kuma daga cikin halayensa duk abin da ya umarci mutane ya ce su yi sai ya fara yi sallallahu alaihi wasallam duk abin da zai yi sai ya fara yi shi yasa har lokacin da manzon Allah ya zo rasuwa tana aikinta na matsayin matarsa sai da tana Fatima alaiha salam ita ma tana aikinta a matsayin ya ta kusa da manzon Allah jinin manzon Allah tsokan manzon Allah manzon Allah ya kira ta sai da tana Fatima yayi mata rada ta tafi da kuka take da ya mata rada sai sai na kuka sai da tana Fatima saboda tambaya tana nan ta rike wannan da bayan manzon Allah ya rasu sai ta je wajen sai da tana Fatima ta ce yata dan Allah wata alfarma nake nema wurinki tace menene me baban ke ga miki ne wannan radar da ya miki da naga kina ta kuka amma da ya miki wannan radai sai kuma naga kin daina kuka kina kina murmushi ma to da farko bata bata ansa ba sai da manzon Allah ya rasu ta ta jita ta ci gaba da latin tambaya sai ta ce to bari tunda ya rasu yanzu zan gaya miki dama ya ce ka in gaya kowa inda yana raye ne to amma tunda yanzu Allah ya karbe shi abin da ya gaya min ya ce ni ce wadda zai zan fara bin sa in ya rasu cikin ƴaƴan shi cikin ahalinsa ni ce wadda zan fara mutuwa bayan ya tafi ni zan bi shi a baya to kun ga sai da tana Fatima kenan to Aisha da Fatima ita sai da tana Aisha tambaya gare ta to shi yasa aka ta bada wannan ansa cewar halayen manzon Allah alqur'ani ne gaba to yasa wannan zamu ga wato shi manzon Allah kaji an ce fad'u fastaqim kama umirta kai ka san da al'umma ake ana tauna tsakuwa ne don me don aya ta ji tsoro fad'u Allah ne fa yake ce masa umarni ne kai tsaye wannan tashi kai kira fastaqim ka daidaita ai kaga da mu ake ku shi manzon Allah a daidaice ki domin yanzu idan nazo na ce kai wani gyaran tafiyar nan kaga da ba akan tafiya kake kenan sosai wani gyara goyon nan da kika baiwa Allah da kika goye ɗanki gyara wannan goyon daidaita goyon nan ƙila kaga ta goye ɗanta a jirkice ne zai fado ko ko kuma ka ta wani gyara daidaitu ai da an faɗi ma wannan kasan ba akan daidaita kake ba to kasan wannan magana ba kai tsaye ba da manzon Allah da mu ake fastaqim to an je wa manzon Allah ma balle kai za ku ji irin wannan wurare wanda Allah ta'ala yake faɗa amma kai tsaye malamai tun daga zamanin sahabbai Allah dan a nuna maka alqur'anin ba kiran shi akai ba a alqur'ani Allah ne yake faɗi wa manzon Allah kuma manzon Allah ya faɗa a ji kuma a rike dan inda zabin littafi ne ko rubutu ne to sai kaga wasu guraren aida ba za a faɗa din ba amma tunda wahayi ne dole a faɗa kuma kuma dole ya zama qur'ani ne kuma dole a karanta kuma dole a yi bayani saboda haka Allah ya saukar da shi saboda haka wannan aya tana daga cikin ayoyi waɗanda suke da tsoratarwa ƙwarai da gaske tunda manzon Allah da kansa wanda baya laifi gaba da baya bai laifi ba baya ba zai laifi ba bai taɓa laifi ba amma an ce fastaqim ka daidaita ai ka san babban magana ce to Allah ka daidaita mu da mu ake mu ne ake buƙatar ihdinas siratal mustaqim kullum mu ta wannan sai mun yi addu'a su wajen 17 اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم mai ta faɗa to wannan istiqama din ita muke nema daidaita manzon Allah yana cewa a wani hadisi yana cewa wani sahabi ne ya tambaye shi ya zan yi game da tafiyar da addini na sai ce qul amantu billahi mustaqim kai imani da Allah ka daidaita kawai in kai imani da Allah ka ce la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fastaqim to sai ka daidaita daidaita shine a ganka kana rike ibada ibada addini kullun da kai ake sallah ba ta wuce ka ayyuka na ibada ba su wuce ka ba za a ji maganganu na banza daga bakinka ba ba za a ga saba alƙawari daga wajenka ba ba za a ga cin mutunci wajenka ba kullun kai tsakani kake kullun biyayya kake je ga kanan mutum ne mai neman halalinsa mutum ne mai daidaito to shi yasa wannan aya tun farkon ta hakarin zaga hatta manzo Allah yake cewa wa umirtu li a'dila bainakum an umarce ni kuma in yi adalci tsakanin ku manzon Allah ai shine shugaban adalci ai shine ma adalcin gaba daya ai in kaga manzon Allah kaga adalcin ma sallallahu alaihi wasallam Allah ka ba mu albarkacin su to
والذين يحاجون فاستجيب له فاستجيب له هدتهم ظاهرة ولهم عذاب شديد wallazina yuhajjuna fillahi wanda suke yin hujja hujja mara hujja fillahi a wajen harka addinin Allah wai su kafa hujja me dalili a ce Allah ɗaya ne shine hujja wai ya za a yi a ce Allah ɗaya ba za a ce da yawa ba ko a ce biyu ne ko a ce yana haihuwa wal iyaz billah ko a ce a siffanta Allah da wata siffa to wannan ita ce hujja ita hujja kalma ce ai kaga can wani guri Allah sai ke cewa hajjahu qaumu qala atuhajjuni fillahi wa qad hadani wala kahu ma tushrikuna bihi illa in sha rabbi shay'a wa sa rabbi kulli shay'in ilma to to wa hajjahu qaumuhu kaga wannan mutanansa ne suka mai hujja hujja shine ka faɗi abu ko da ba daidai ba kace ni fa daga dalili na ni ga dalili na ko dalilin mai gas ko na ƙarya ne ko na gaskiya ne kawai kace kai dalili na ce malame dalilin ka ce ni dalili na kaza kaza kaza kaza shine hujja to sai dai zaka yi ka hujja da ba hujja ba shi yasa Allah nan ya tabbatar da hujjar amma sai ce kuma ta ƙarya ce wallazina hajuna fillahi wanda suke hujja a cikin addinin Allah min ba'da ma tajiba lahu bayan an karba kiran Allah din mu'minai sun yi imani istujiba lahu musulmi sun musulunta musulmi sun karbi kalma mu'minai sun zama mu'minai istujiba lahu kenan hujjatuhu zahira hujja su batacciya ce kaga an faɗi hujjar amma an bata ta ga hujjar amma ba hujja bace yasa yan uwa ko mutum yace zai kawo ma hujja sai ka ce to kawo mun hujja din idan ka kawo mun hujja kace ni hujja ta an fadi a tarihi an ce kaza sai nace to ni hujja ta alqur'ani ne yace kaza kaga hujjatuka zahira saboda ni ayar qur'ani na kawo maka kai kuma ka kawo mun tarihi saboda haka wanda suke kawo hujja a harka addinin Allah bayan an karba addinin min ba'di mastujiba lahu bayan an karba kiran addinin musulmi sun zama musulmi hujjatuhum zahiba hujja su batacciya ce inda rabbihim a wajen ubangijin su wa alaihim ghadabun sannan akwai fushin Allah akan su wa lahum azabun shadid sannan akwai azaba mai tsanani akan su kun ga hujjaccen batacciya ce sau haka daga yau in kuka ji kai wani fa yana da hujja fa to akwai hujjar gaskiya akwai hujjar ƙarya ƙur'ani ya tabbatar wannan aya da wasu ayoyi hujja akwai ta ƙarya akwai hujja kuma ta gaskiya magwajin shari'a yan uwa yanzu wayannan da Allah ya karanta mana su abinda Allah ya sa ya ce hujjar su batacciya ce sai suka ce mu fa iyayenmu muka gani da kakanninmu suna bautar wani Allah saboda haka shine hujjanmu iyayenmu da suka haife mu kana so ka ce kafi su sanin Allah ko kafi su sanin gaskiya ne kaga hujjarsu kenan kakanninmu ma iyayenmu ma wajen kakanninsu suka gani kakanninsu ma wajen kakanninsu suka gani haka haka dai kaga wannan hujjar su kenan sannan sai su ce ai ya zaka hada alloli da yawa da Allah daya ai ka san sarkin yawa yafi sarkin karfi amma ba sarki Allah ba Bahaushe ma na faɗi ko sai ce a sarkin yawa ba alloli da yawa ba ga alloli daban-daban daban-daban daban-daban kai ka zo ka ce Allah daya kaga wanda ya ji wannan kaga hankali kenan sai a ce musu to su allazina istujiba lahu wanda suka karba kiran sai ce to mun ji bari ku ji yadda hujjar ku ta zama zahiba wannan alloli da kuka tara a cikin su wanne ne ya halicci sama shine Allah ke fada laukana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata ko da a ce alloli ne a sama banda Allah banda Allah din akwai wasu alloli ai da sai ta fada Allah bangaren kudu ya ce to kaga Allah bangaren yamma zai mamaye mun kasata Allah bangaren gabas ya ce kaga Allah bangaren arewa zai mamaye mun kasata amma ba ku taba jin wannan ba to sai aka fa musu hujja allolin da kuka tara da yawa waye ya halicci sama waye halicci sama ta ɗaya har zuwa sama ta bakwai waye halicce su waye halicci ƙasa to ba za su baka ansa ba saboda haka hujjatuhum zahiba hujjatu batacce hujja ce duk wanda ya kawo maka magana a yau ƴan uwa ƴan wannan makaranta da masu sauraron mu duk wanda ya kawo ma wata magana akan wata aqida wacce ta zo sabuwa babu aya alqur'ani rabu da ita rabu da ita alqur'ani ne kawai allazi la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid duk aya hujjar da mutum zai kawo mada ka dauko qur'ani to shikenan ka gama da shi bal naqzu bil haqq 'ala al-batil fayadmaghuhu fa idha huwa zahiq wa lakum al-wayl mimma tasifun in ka dauko aya qur'ani doki kanshi ka gama da shi shi yasa duk rigingimun da zaka ji musulmi ana yi ko a ina ne zaka ga ba qur'ani a ciki babu ba zaka ji qur'ani an sako qur'ani ba wane mutum ko za a yi sai dai a boye qur'ani baya tabuwa ai to shine duk abin da kaga malamai sun tsaya akai kan qur'ani da tafsirin magabata na ƙwarai domin shi shedan kamar yadda malamai suke cewa shedan yana aiki ne a gida mai kaya shedan ba ruwan shi barawo kai nake so in ce barawo yana aiki ne a gida mai kaya yana shiga ya sata inda zai samu kudi duk gidan da zai shiga ya san ba zai samu komai ba zai shiga ba to haka shedan shi kuma ya fi tsayawa a gida mai albarka shine gidan musulmi to saboda da shedan ya bi ya bi ya bi ya ga qur'ani bai taɓuwa. mutane sun haddace qur'ani ana ta haddace qur'ani bai taɓuwa. sai ce to bari akwai abin da zamu yi sai aka sako aka sako wasu isra'iliyat a kissoshi na qur'ani isra'iliyat sai a bada kissa sai ka ji kissa tana nuna tawaya ga manzon Allah ma wal iyaz billah ko ka ji kissa tana nuna tawaya ga musulmi ko ka ji kissa tana nuna tawaya ga al'umma manzon Allah to wannan sai malamai suka ce to mun gano ku sunan wayannan isra'iliyat isra'iliyat malaman tafsiri sun ce hawa biyu ne akwai wanda ake karba wanda suka dace da shari'a akwai wanda ba a karɓa su to bayan isra'iliyat kuma sai suka shigo da tafsiri irin nasu ce ai wannan ayar da Allah ce kaza ai wani ake nufi ai ayar nan da Allah ce kaza ai kaza ake nufi ai mu da mu ake to nan ma sai malamai tun shekaru dubu da yan kai nan ba suka tashi kamar tafsirin dabari shekarar wajen ɗari dubu da wajen ɗari uku yanzu suka tashi suka dinga aiki suka dinga aiki na ji daga wajen sahabi sahabi ya ji manzan Allah ga abin da ayat take nufi na ji wajen sahabi wane sahabi wane ya ji daga wajen sahabi in sahabin baya nan manzan Allah ne da ayan nan ta sauka ga abin da Allah yake nufi aka sami manzan Allah ya san abin da zai faru a gaba wata rana ya ɗauki Abdullahi ɗan Abbas yana ƙarami matashi yaro ɗan shekara biyar ya ɗaga shi ya ce Allahumma allimhu ta'wila Allahumma allimhu alfiqh fi ad-din wa ta'wil ya ubangiji yaron nan ka sanar da shi fahimta Qur'ani ka sanar da shi ainihin wato fiqhu na addini ya buɗe bakinsa mai albarka ya buɗe bakinsa ya tofa masa yawunsa mai albarka sallallahu alaihi wasallam sai ka ji a tafsiri an ce Abdullahi dan Abbas ya ce kaza Abdullahi dan Abbas ya ce kaza Abdullahi dan Abbas ya ce kaza haka sahabbai suka taho Allah ya kiyaye mana ayoyin Qur'anin aka samu majority na al'umma musulmi suna fassara Qur'ani daidai yanda Allah ya saukar da shi insha Allah Allah ya samu ƙara dacewa to Allahu alladhi anzala الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لأن الساعة قريب
Allahu allazi anzala alkitab Allah shine wanda ya saukar da wannan littafi shine alqur'ani wannan kalmar alkitab zaka ga tana zuwa a fassara kuma at-taura da linjila da zabura ma a ce alkitab to amma kaga nan Allah wanda ya saukar da littafi bil haqq ka iya fasara ka ce kowane littafi al-injila ta shigo ciki at-taura ta shigo ciki zabura ta shigo ciki suhufu Musa suhufu Ibrahim dukkan sun shigo alkitab da Allah ya saukar da su gaba daya shine wanda ya saukar da littafi amma malam anan sai ce alquran wannan littafi ana nufin alqurani ai dama shine gaba daya ummul ummul kitab shine uwar qur'an littafai gaba daya bil haqq ya saukar da shi da gaskiya wal mizana kuma Allah shi ya aje magwaji na adalci Allah ya saukar da littafi kuma ya aje magwaji tauba me ya rage sai aiki ga littafi namu a gabanmu Allah sarki Hausawa suka ce ga wani abu akan matar sarki da da ido da ta gani sai ce babu ido bata gani ba Allah ya saukan mana da littafi kuma ya aje mana magwaji kuma bil haqq da gaskiya to me yasa musulmi muke muke yawo me yasa muke kama kame to magana da ne a baya ce shedan yana aiki a gida mai arziki ne shedan ne shedan ne yake mana aiki shi yasa muka kasa ga qur'ani Allah ya saukan mana ga kuma adalci ga magwaji me ya rage sai aiki kawai to sai Allah ya ce wa ma yudrika waye sanar shi ya rasulullah da suke tambayi alkiyama alkiyama alkiyama yaushe ne alkiyama yaushe ne alkiyama waye sanar shi kala Allah sa'ata qarib watakila ai kusa take yau an yi magana na shekara 1400 duka har yanzu ba a shekara 2000 ba amma tunda Allah ya fara sakko annabi nu da aka fara magana akan sa shekaru dubunnai nawa ne a baya amma yanzu kamar yanda Shehu Usman Danfodo ya faɗa a wani littafi da ya rubuta muddatud duniya ya ce alkiyama a dukkan a ƙarninsa kun ga wannan ƙarnin ya wuce yanzu ƙarni na biyu ake bayan ƙarnin shehu dan kodiyo shekara ɗari biyu nan baya kenan ya ce dukkan gwaje-gwajen da malamai suka yi alƙur'ani da tarihi lalle duniya ta zo ƙarshe kuma alamun sun tabbata sau da haka waye sanar da kai alkiyama ta kusa yanzu mu nan duk irin taɓarɓarewar da muke gani na taɓarɓarewar tarbiyya taɓarɓarewar zamani komai ya yi wahala yau kullum wahalar jiya wahalar yau ta fita jiya kullum abubuwa suna taɓarɓarewa to jama'a ku yi haƙuri in fa ba gyaran Allah ba in ba dagewa muka yi da addu'a ba istighfari da tuba ga Allah to fa dama alama alkiyama ce ya zo manzon Allah ya aje mana alamomi ƙanana da manya ƙananan tuni malamai sun tuni wannan sun bayyana manzon Allah Jibrilu ya ya, ya bashi ansa ya mai duk an faɗi alamomin duk sun tabbata gine-gine su yawa yarinya ta rika bautar da uwarta a gida kaga yar matar mai kuɗi al'amarya ta ɗauko ɗan yar aiki ta haife ta ta haifi uwarta ma amma tana mata tsawa ke baki iya wanke wanke ba ke ki kullum in aka saki kaza ke wannan tsohuwa baki iya kaza duk waya daga cikin alama alkiyama ne sannan kuma manzo Allah ke cewa idza wusida al-amru ila ghairi ahli fantazir as-sa'a duk lokacin da aka mika al'amari ga wanda bai dace ba kamar yanda muke ciki a yau manzo Allah ke cewa to ku saurari alkiyama ta zo shugabanni gaba daya sai ga an dora wanda bai dace ba kai kanka ka san kafi shi kafi shi imani kafi shi bin Allah kafi shi ilimi kafi shi asali kafi shi komai amma shine shugabanka wannan manzo Allah ya faɗa yasa in kun ga wannan in kun shiga tension ma'ana damuwa to ku rage tension din sai ku dawo kan imani manzon Allah ne ya faɗa yana daga cikin alamun kiyama wanda ba cancanta ba su zama shugabanni to sauraka alkiyama ƴan uwa duk ƙara alamomi na ƙanana sun tabbata manyan alamomin ma akwai malamai da suka ce sun fara bayyana shine kamar a ce mahadi dujal isa ko ya juja ma juja na kata salihu ko wannan sune manyan alamomin alkiyama bayanan mahadi alaihi salatu wassalam wanda dama mun yi imani da bayanan mahadi in ba ku manta ba har fefa gare ni akan mahadi na taba gabatar da ita a wannan masallaci kusan shekarun sun kusa 20 fa ina jin za su kusa 20 na yi fefa tana nan takaddun yana nan wajen shafi ya kai goma sha ko hudu ne bincike ne musamman akan bayyanan mahadi mu mun yi imani da bayyanan mahadi alaihi salatu wassalam mun yadda zai bayyana kuma in Allah ya yadda mu almajiransa ne mun yadda da wannan sannan kaga wannan mahadi bai bayyana ba tukuna sai dai wasu alamomi wanda suke nuna to komai na iya faruwa dujal malamai suka yi magana akan dujal suka ce anya wannan kaɗe-kaɗen da suke fitowa da yadda aka ɗauki ƙwallon ƙafan nan tafi ibada anya wannan ba wakilcin dujal bane kafin ya zo akwai malamai da suka ce dujal din ne ma akwai shekarar da wani mawaki shi ma shekarun da yawa wani wani ba America ya mutu Michael Michael Jackson da ya bayyana sai yake nuna irin yadda Allah yake faɗi ko manzo Allah yake faɗi idan dujal ya bayyana yadda za a yi sai wata waka sai ya fitar da wakar sai ga wayu saboda daɗin wakar na kabari yana fitowa ko ba ku ga wannan ba na kabari yana fitowa sai ga wayu wanda suke kabari suna ture kabari suna fitowa su ma sun ji waka ta yi daɗi a duniya bari su fito su fi dujal sai ba to kaga wanda ya fito wanda suka fito din nan Allah kiyaye za a ji kide kide kada kade da waƙe waƙe na banza sai a fito ce bari mu bari mu bi bari mu kaza bari mu kaza da wannan sharri na kwallon kafa din nan wanda ya zama bala'i a duniya masifa yanzu idan manya manyan footballers wannan ƴan kwallon kafa suka shirya wallahi za su halakar da kusan arba'in cikin ɗari na matasan musulmi na koma na rage ne to kaji ma matasan sun ce sabinti ni da yake arba'in na ce to kaji sun kai saba'in wallahi ‘yan uwa na gani da idanuna tsakanin inda ake ƙwallon ƙafa da masallacin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wallahi bai yi daga nan zuwa tasha ba tashan nan ta kofar gari bai ba ana gudu a tafi masallaci mu mun zo muna murna mun zo garin manzon Allah mu je mu ga manzon Allah mai sallah a cikin kabarinsa amma matasa majiya karfi kar ku ce yara kanana matasa ba wanda ba za a aure ya zauna da mata ba suna dakin kwallon kafa sai ma kun kauce musu in kuka yi wasa ma sai su ruba ku a Madina Madinatul Rasul wannan ba alamar kiyama bace na taba ba ku kissar tarihin a Uhudu a Uhudu inda kuke jin yakin Uhudu da aka yi wannan dutse wanda da aka dauko sayyidina Hamza dutsen ya jijjibo lokacin da ya shahada sai jina hamza da mus'ab bin umayr saboda bakin ciki an dauko sai jina hamza za a yi mai jana'iza a baqi'a dutse ya bubbugo yana nishi manzo Allah ta aje shi anan shine dalilin da yasa aka yi sayyidina hamza kabari a gurin saboda dutse yana fushi za a raba shi da waliyin Allah wannan dutsen za ga ya dago ya kwanto haka wannan gigibo wanda ya fushi ne yake yi manzo Allah ya faɗa yau wannan dutsen in ka je gindin dutsen Uhudu ka je wato dutsen Ar-Rumatu nan wanda manzon Allah ya ce mutum sahabbai mutum hamsin su tsaya nan kar su je ko ina sai an gama yaki wannan dutsen tsakanin wannan dutsen da da kabarin Sayyidina Hamza da dutsen Uhudu wallahi tsakanin gurin akwai filin kwallo akwai filin kwallo na yara saboda su tarbiyyar su wai 'yan ƙananan yara ba a sa su ba a hana su wallahi ba a sa yara ne suke yi. yara ina yaro ina ruwan shi saboda ka ƴan ƙananan yara suna za ga nan ku kuna kokarin ku dan ki abin ku je ku gano ku le ku leka ku ga kabarin sayyidina Hamza cikin raga da kabarin Musa bin Umayr da can kaburburan shahada Uhud can gaba an musu rami din nan da aka rufe su su kuma nan gefe ga habbutula an kunna ma akwai fitulu har da dare jama'a alkiyama bata kusa ba abun bakin ciki billahi allazi da idanuna naga kwallo an buga ta ta hauragar ta tabbir ta tsaya gindin kabarin sayyidina Musa bin Umair tsakanin kabarin sayyidina Musa bin Umair da kabarin sayyidina Hamza da idanuna na gani wallahi sai da ne ta kuka ko ba a shiga aka dauko ai dauko ba to wannan abin da ya sa muka alamun kiyama din kenan saboda ƴan uwa in kun ga Allah ya ce wa ma yudrika la'alla sa'ata qarib waye sanar sheka masu cewa alkiyama alkiyama waye sanar sheka alkiyama ta kusa ai ai ita alkiyama manzo Allah ya fassara ta ma'anoni da yawa na farko dai manzo Allah yakan ce man man manan mata faqad qamat qiyamatu duk wanda ya mutu alkiyama ta tashi shi alkiyama ta zo ya shiga reception saboda yanzu wanda suke cewa alkiyama alkiyama suna ina yanzu ba alkiyama ta tabbata a gare su ba su to yau zamu ga mutuwan nan gata nan yinta ake rampantly kamar yadda turawa suke cewa kullum kaga ana ta mutuwa wata mutuwa ma ba dalili ga cututtuka nan wanda suke haddasa mutuwa cikin al'umma ga bala'i ta ko ina damuwa rashin kwanciyar hankali tashin hankali kaga su kansu shugabannin wallahi wani abin sai kaga kawai kamar wani shedan ne ya shiga jikinsu suka zama shedanu ma kaga ya sun ma rasa ya za su gyara abubuwa wallahi duk ba wani abu bane wannan yan uwa ku kwantar da hankalin alkiyama ce ta kusa sai dai mu ci addu'a mu rike addinin mu mu rike imanin mu mu ta istighfari mu ta tuba ga Allah har Allah ya sa Allah ya karbe mu cikin imanin mu cikin musulmi yanzu nan gaba ɗan shekaru ɗari masu zuwa nan gaba in ana ba da tarihin wannan gurin a ce ah shekaru ɗari da suka wuce nan baya wai akwai wasu mutane ma wanda idan ramadana ya zo hatta ruwa suke a masallaci su karanta qur'ani ai bayani akan qur'ani wallahi mun zama waliye domin manzon Allah ya ce la taqumu sa'a illa ala ashrarin nas alkiyama ba ta tashi sai akan ashararren mutane la yati zamanun illa wallazi ba'dahu sharrun minhu wani zamani ba zai zo ba sai wanda zai biyo masa yafi shi sharri duk wannan hadisai ne ingantattu manzo Allah ya faɗa sai kullun abubuwa suna tabarbarewa ne suna tabarbarewa ne suna tabarbarewa ne amma an ba mu mafita ga Qur'ani shi fa ba zai tabarbare ba ga kuma bayani ana akan Qur'ani mu rike shi har duniya ta nade yana nan yanda yake ba zai canju ba kitabun qadimun baya canjuwa sai mu rike shi daram Allah samu iya Allah mu zaɓu to kai tambaya na gani ne
Sai tambaya da shi kuma ana fiye da hukuncin wanda yake waya da mace har ya fitar da mani ya kuma hukuncin azumin da yake.
na'am tambaya kenan to yan uwa wannan mu tambaya eh, kaga irin wannan tambaya ita ake so ko mai lacca ne yana yin lacca sai aka yi mai tambaya a cikin abin da ya magana akai wannan tambaya ita ce mai kyau tambaya ce wannan sosai ta karuwa yana tambaya an yi magana akan Kirista da Bayahude me ya bambanci tsakanin Kirista da Bayahude to ai wannan tambaya ce wadiha jiddan Kir Bayahude shine ya rigaye Kirista Bayahude shine wanda asali Yahudawa hawa biyu ne akwai kabila ta Yahudawa din akwai kuma wanda suke bin addinin Yahudawa shine bangare na biyu akwai yahudawa wanda suke bin addinin annabi Musa alaihi salatu wassalam wanda suka ce shi kadai ne su kadai ne za za su wato annabi Musa da kawai Allah ya halicce shi ne dan su su kadai su ne kabila yahudi kenan wanda suna nan suna da yawa a Isra'il da sauran inda suka some part of America kamar arewacin America da kudancin America suna nan su suka rike tattalin arzikin America wannan yahudawa din amma base din su yana Isra'ila wannan sune yahudu na jini wanda kuma na addini akwai kuma yahudawa wanda addini suke bi zaka iya samun ba yahude baki zaka iya samun ba yahude bature ma zaka iya samun ba yahude balarabe ma ma'ana wannan ba yahude ne saboda yana bin addinin yahudanci wannan shine bambancin wannan sune yahudawa su kuma nasara sune waɗanda suke bin addinin annabi Isa alaihi salatu wassalam su sun fi Yahudawa yawa kuma sun fi Yahudawa saurin karɓar imani bambanci su kenan Allah ta'ala ya faɗi mana a alƙur'ani hawa guda uku na kafirai Allah yana faɗa mana cewa latajidanna ashaddan nas adawatan lillazina amanu al-yahud za ka samu wanda suka fi kowa tsananin gaba ga muminai su ne wato yahudawa sannan sai Allah ce sai mushrikai sannan kuma sai Allah ce sai nasara wanda suka fi kowa kusanta ga ubangiji a, ga a, wato musulmi su ne ainihin wato wato nasara allazina qalu inna nasara Allah yake faɗin zalika bi annahum minhum qissisina wa rubanan wa annahum la yastakbirun to wannan su kristoci su ne mabiya annabi isa alaihi salatu wasalam suna kiran kirista su ma sun rabu gida-gida akwai wanda suka ce Allah Allah Allah ne amma yana da mata akwai wanda suka ce a Allah da da da, da mata da sauransu dai to su ma suna nan rabe-raben su akwai karibiyun akwai kisisiyun akwai da sauransu dai saboda su a takaice dai wannan suna bin annabi Musa ne wannan kuma suna bin annabi Isa ne amma suna kusa da juna a wajen amintuwa kafin zuwan musulunci kafin zuwan musulunci fada ake wurjanjan tsakanin yahudawa da nasara shi yasa da annabi isa ya bayyana ya ce ni annabin Allah ne sai suka ce ƙarya ne suwa suka ce ƙarya ne yahudawa suka dinga bin sa kar ku damu da suke cewa annabi muhammadu kaza ai haka suke yi da annabi da annabi Isa ibn suka ci ƙarya ne kai ba annabin Allah bane annabi Musa ne kawai annabi suka dinga bin sa suka dinga bin sa da Allah yake ce muku yake ce mana ma qataluhu wa ma salabu walakin shubbiha lahum dinnan wa ma qataluhu wannan hudin lami ad-damir yudi ila al-yahud ne su yahudawa ba su kashe shi ba ba su gicciye shi ba a'a kamancece ne aka yi musu su waye suka bi annabi Isa yahudawa ne saboda haka annabi isa duk wahalhalun da ya sha su waye suka wahalar da shi yahudawa ne to amma da musulunci ya zo sai suka ce to to ku ku zo mai wannan haɗin kai fa saboda mun ga wannan da ya zo shi kuma gaba ɗaya shamili ne wannan ƙur'anin nasu cinye mu zai gaba ɗaya sai suka yi wani ɗan haɗin kai na burin burin tasibuhum jami'an wa qulubuhum shatta sai ka ɗauke su tare amma ba tare suke ba to sai suka ɗan wani haɗi yanzu shi za ga tsakanin yahudu da nasara akwai ɗan haɗin kai amma fata ciki na ciki ne ba yahude har yanzu bai yarda da annabi isa ba ya kamata kusan da wannan har yanzu inda ba yahude ya ansa sunansa bai yarda da annabi isa ba ba wani addini kawai sai addininsa to saboda haka wani shine a takaice dai bambanci tsakanin yahudu da nasara wannan tambaya ce mai abin nan sai tambaya ta biyu wannan waye wasa da matarsa ce tawaya ce kaji wasa da addini malam to ta wayan ne suke magana da matar kaji budurwa budurwa da saurayi ne wai ta waya suna waya da azumi cikin ramadan din nan ko cikin wani azumi dai kawai ta waya wai har har ya har ya zubar da mali ne to kaga wannan ai ai ba wata magana ai wannan ya azumin sa ya karye kuma sai yayi kafara wallahi wallahi sai kafara me ya kai shi me ya kai shi shi yasa ita waya ɗan uwa waya tana da ladubba wannan abar da kuke gani yanzu wallahi matsala ce kuma alheri ce yanzu kaga wannan ta ja masa inda ba waya shikenan kaga rana ta yi ba zai fita je wajen ta ba kila sai an yi bude baki tunda shi fitinanne ne da Ramadan din ma sai ya je sai ya je ko to amma yanzu waya ko ta WhatsApp ne ko ta Facebook ne ko kuma ta chatting ta abin nan sai aka yi waya har aka samu wannan to shi yasa malamai suka yi kokari suka ce yanda Allah ya hana guraren nan guda uku da ba a kira ba a zuwa gidan mutane to lallai lallai ita ma waya akwai lokutan da ba a kira a cikinta Allah ya ce kar ku je gidajen mutane bayan sallar azhar bayan sallar isha bayan sallar asuba wannan lokuta ne wanda na hutawa ne tsakanin iyali wannan lokutan ba lokutan kiran waya bane to yanzu kaga da ya bula dubban waya ana wannan azumin da wannan ranar kata kowa in dai ba larura ba yana gida in mai aiki ne yana office ɗinsa yana aiki yana jin zafi in ina ne yake kiranta din ko ina ne ma lokaci ne na rana me ya kai da fitina ya dauki waya ya kira mutum da ya bula dubban waya kaga ba zai ba zai ba zai ba zai ba zai wannan ba saboda dai a takaice wannan yayi kuskure kuma bayan ma yayi ya rama azumi yayi kafara kuma ita istighfari kuma ya dauka waya yau ta zama makiyarsa Allah kiyaye to assalamu alaikum